والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار بعد أن مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة cikin wannan yini na talata 17 ga watan Sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 daidai da 24 ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha shida mun sake zama daidan ci gaba da karatu cikin wanda littafi mai albarka almawarisu fi shari'at al-islamiyyah fi dawl al-kitab wa sunna rubutun a Sheikh Muhammad Ali Sabuni wannan satin muna ta muhabara ta farko inda malam ya kididdige mana ayoyin da suka yi magana a kan rabon gado ayoyi guda uku ne duka kuma a cikin suratul nisa'i yusikumullahu fi auladikum sai wa lakum nisfu ma taraka azwajukum sayastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala mun karanta su mun yi bayani illa billah abinda za a samu dangane da rabon kowa a cikin wannan ayoyin na miras da kuma abinda kowa zai samu ko za a kare shi ko ba za a kare shi ba abin da ya rage mana shine tawbihun wa bayan ne wannan wayar ya sake sa ta a platinum sai ya sake kawo ta mun ci a sa a platinum kafin a aji tawbihun wa bayanu mala yace karin haske da kuma bayani sai fi hadhihi ayatun karima ayoyin da muka karanta wancan fatin malam yace waɗannan ayoyi ne masu girma min kitabillahi azza wa jal daga littafin Allah mabuwayi mai girma وضحر وضح الباري تبارك وتعالى فيها نصيب كل وارث Allah madaukakin sarki ko mai albarka da ɗaukaka a cikin su yayi bayanin nasiba kulli warisi ka san kowane mai gado mimman yastahiqqul irsa cikin wanda suke tantantuwa da gada su wanda yake tantanta da gado to Allah madaukakin sarki yayi bayanin abin da zai samu cikin su wa arshada ila mikdari irfihi wa shuruhihi kuma ya shiryar da mu zuwa ga gwargwadon kasai wa shuruɗihi da kuma sharaɗin abin da zai samu gadon da shi ma'ana gwargwadon abin da kowa zai samu da sharaɗin da zai samu wannan kaso ɗin kama bayyana kamar yadda da ya bayyana mana jalal hikmatuhu wannan hikima shi ta bayyana fili alhalatu da ya rufu fi al-insan halayen da ɗan adam ke iya cin gado والحالات التي لا يرد فيها da kuma halayen da ba zai shiga da cikin su ba duka wani ayoyin da muka karanta ba in ka dauka tun daga can wa arjala ila min kidari irfihi wa shurubihi ya gaya mana gwargwadon kwasan kowane mai gado da sharfi kamar miji an gaya mana ko nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladu kaga ana da ne miqdaru irfihi an nisfu me ya sharafin in lam yakul lahunna waladu in ba yaro shine kake da me kake da namiji to kowace aya illa illa ta ga mana sharadin da kowa zai samu wal kunnar rubu'u mimma taratu in lam yakul lahum waladu su matan suna da rubu'i kasan su kenan me ya sharadin in lam yakul lahum waladu in ku ba ku da yaya kaga kenan kowa Allah madaukakin sarki ya faɗi gwargwadon abin da za a bayi da kuma sharadin wannan kaso din yadda kuma ya yi faɗar halin da ɗan adam zai shiga da da halin da ba zai shiga da ba kamar can da ya ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as idan mutum ne za a gaje shi a matsayin mai kalala wani ne kalala wanda mahaifin shi baya nan ƴaƴansa ba sa nan to kira idan mahaifinsa yana nan ‘ya'yansa suna nan, ko mahaifi yara nan, ko ‘ya'ya suna nan, ‘yan uwa na ɓangaren uwa ba sa cin gado. Kenan ya faɗi da ke daru irfihi su da wani sharaɗi idan ba sama ba kasa, ko ba saman ba kasa. wal kaga da kira ga maka al halatu da sirru fi hal insan idan babu gado musamman dan uwa da bangar uwa da muka bada misali wal halatu da la yarku fiha da kuma halin da ba zai shiga da ba shine idan akwai yaya wa mata yarku bil fardi a cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ya mana bayani yau tare mutum zai ci gado da kaso wanda Allah ya ambata masa cikin alqur'ani يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى إذا ما كان سما دبيو yanzu za su cire bangado da kaso ne da Allah madaukakin sarki an bata ne ne ka san thulutha ma tarat biyu bisa uku na abin da mahaifin ya bari wa in kana wahidatan fala halil yanzu kaso ne kwarara Allah madaukakin sarki ce ya bata shine yake wa mata ya rusu bil fardi yaushe ne zai ci gado da kaso aw fi ta'fili ko kuma yaushe ne zai ci gado da ta'fil shine su hadu su wawa shi dukiyar baki daya shine da yake yusikum Allahu fi auladikum da zakari mithlu hawdil unsayyin ya mutu ga da namiji ga mace duka dukiyar ta shikenan an koma gefe kawai a kasa a uku ya dau biyu ta dauki daya yanzu ana kaga asu ba ce kenan ne ba maganar rabi ba ce ba magana biyu kusa uku bane a'a duka dukiyar ta zaka zaman to tasu in ya kun suka koma gefen yadda raba kuma da zakari ya tulu abdul unsayi in ana mutu ne kwaya daya duka zai tattare dukiyar at-tasi ka mutu ba kada ko a duniya sai babanka duka zai tattare at-tasi ka mutu ba kowa a duniya sai dan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya duka zai tattare dukiyar sai wanda kuke uba ɗaya duka zai tattare dukiyar kaga da duka halin ne na me halin ne na ta'afi ka mutu ba kowa a duniya sai babbanka duka zai tattare ba kowa a duniya sai dan babbanka duka zai tattare wanda duka menene zai ta'afi aw bihi ma ma'an haka na cikin auren ya ga mana wace ne mutum zai ci gado ga kaso kuma ga ta'afi ma'ana a bahi kafansa kuma gundin abin da ya saura ya wawa shi shine sannan muka faɗa kamar a samu ga ya ta mata ga uwa ga uba sai a raba dukiyar a shida ya ta ɗauki kashi uku uba ya ɗauki kashi ɗaya uwa ta ɗauki kashi ɗaya kashi ɗaya zai yi gundu sai uba ya sake da bin ta sai sake kwashewa kaga yanzu ga kaso ga ta asubanci a ciki wa mata yuhdabu bil irsi kulliyan ayon sun yi mana bayani wasu ne za a ma kare mutum daga gado baki ɗayan a ce ya rasa auzu ziyan ko kuma kare ni madadin ya cika so mai tsoka sai dawo dan kaɗan a cikin gado musamman halin uwa da muka bada labari ko fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fal ummihi as-sulus uwarsa tana da sulusi fa in kana lahu ikhwatun fal ummihi as-sulus nan kaga hudimat min al-irthi juz'iyan me yokan ta samu kaso mai yawa ne sai kuma ta dan sauko kasa kasa duk wani ayoyi guda uku su suka yi mana bayani sai malai ce innaha ayatu salatu yace wallahi ayoyi ne uku raka walakinnaha jama'at sai dai sun haɗe ala wujazatiha duk da kajarkan su shaki ɗaya da duk ya ɗauke su a littafi sai ce usula ilmi al-fara'id ginshikin ilimin raban gado wannan ayoyi guda uku duk su ne suka haɗa ginshikin ilimin raban gado wa arkani ahkamil miras da rukunan hukunce hukuncen gado suke na cikin ayoyin guda uku faman ahaba bihi ma fahman wa hibban wa idrakan faqad sahula alayhi ma'rifatu nasibi kulli warith mala yace duk wanda ya game su da fahimta ya fahimce su da kyau wa hibban ya haddace wa idrakan ya gane bayanin yace faqad sahula alayhi hakika zai zama masa da sauki ma'arifatu nasibi kulli warisi sanin ka san kowane ne gado in dai ka karanta suratul nisa'i yusi wa lakum nisfu aya ta kare yasa kunaka to in waye za a bani gado in dai ka tsaya ka fahimci ayoyin da muka karanta wancan satin kowa ya faɗo in dai za a bani rabu a ce 1 over 2 1 over 3 2 over 3 1 over 6 1 over 4 1 over 8 kowane ne ya faɗo cikin wannan ayoyin guda uku wa adraka hikmatullahi aljalila kuma zai gane hikimar Allah madaukakin sarki ne girma fi qismatul miras a wajen raban gado ala hadha alwajhi dakiq a bisa wannan fuskan mai zurfi in dai ka bai wannan ayoyin zaka gane hikimar Allah yadda ya raban da hikima kuma hikima mai zurfi al'adil kuma ka so na adalci alladhi lam yansajihi haqqu ahadin ko haqqa ahadin kuma ka san da Allah madaukakin sarki bai mance da ka san kowa ba in dai ya dace ka faɗo a gado to Allah bai manta da kai ba ya abbace ka cikin wannan ayoyin guda uku banda Allah ba wanda zai iya yin haka kware da gaske yanzu ka tara duk wani constitution na duniya ka ce kana so a haɗe maka bayanin gado a cikin dokoki guda uku kawai sakin layi guda uku na kowane constitution ne ka haɗa su da aiki a ce ga na uwa ga na uba ga na dan uwa in ba ɗa inda ɗa inda mazi inda mata inda ɗa za ka gani da ake sabar da turanci wani shi an yi an yi an yi haka za kuma ya tabata ko amma Allah madaukakin sarki cikin ayi uku take hada ko zai wanda kowa ba in ya dace ka fado ka fado yace walan yughfal min hisabihi sha'lu saghir wal kabir yace kuma daga cikin kididdigar lissafin gadan yace Allah bai bance al'amarin karamin yaro ko babba ba kowa sai da ya fado cikin wa rajul wal mar'a ba a manta da ya mace ba ko baranta na ɗan namiji ko ɗan namiji baranta na mace bal a ba kulli bi haqqin haqqahu yace duk wani mai haƙƙi Allah madaukakin sarki ya ba shi haƙƙin shi ala akmali wujuhi tashri' abu sa mafi cikar fuskokin shari'a wa arwa'i suwaril musawa yace kuma mafi kayatarwar fuskar da za a samu na daidaito yadda aka kalli ɗa namiji ba a manta ba aka kalli ya mace ba a maimaita ba a manta ta ba to babu wata shari'a da za ta iya daidaita maka al'amarin gado irin yadda addinin musulunci yayi wa adati usul al-adl yace mafi zurfin kuma ginshiki na adalci yana cikin kasan da Allah madaukakin sarki yayi wa wasa'at tarika yace wannan ayoyi guda uku dai a cikin su Allah madaukakin sarki ya kasa dukiyar magaji bainal mustahiqina tsakanin wanda suka tantance ta tawzi'an adilan hakiman kaso wanda yake na adalci ne kuke da hikima bi shakli a bisa wani shakali lam yada fihi maqalatun lil mazlumi shakalin da bai bar magana ga wanda za a zalunta ba ba wani mutum da za a raba gado ya ji an zalunce ya fito ya soki shari'ar musulunci inda yana da hankali wannan ayoyi guda kuma su ba shi kofar da zai wannan sukar ba aw shakwa li da'ifin ko kuma wani kara ga mai karamin karfi ko yau kana dan jinjiri ne ka mutu aka raba gado bayan shekara talatin kana so ba za ka kai kara ba addinin musulunci ya gama ma adalcin da kai ba za ka gano shi ba aw ra'ayin da tashri'i min at-tashri'i tashri'i al-ardiyya ko kuma wani ra'ayi daga cikin shari'o'i cikin shari'o'in da suke doron kasa in dai shari'ar ne ya haduku ila tahqiqil adala in dai manufar shari'ar ta tabbatar da adalci to ba za ta iya sukan ayoyin nan guda uku da suka raba gado ba auren ta iya zulmi an bali insani ko kuma shari'a in tana so ta ɗauke zalunci akan ɗan adam to ba za ta iya sukan yadda raban gadon musulunci ya tabbata ba wani ne dan tsokacin da malami shi ma sai kuma zuwa ga malaman shi yace qala al-allamatu al-qurtubi fi tafsirihi al-qurtubi yake faɗa a cikin tafsirin shi wannan ne tafsirin qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an ko shi kuma kowace aya in dai ta yi maganar hukunci to in ka zo tafsirin qurtubi a nan ne za ka ga yadda aka tattake ta duk waye ya magana karkashin aya insha Allah ya tafsiro maka in dai ana kirga da shi a cikin malamai sai yake to shi qurtubi sai yake ta hadhihi al-aya kaga wannan aya da kuke gani rukunun min arkanin din ginshiki ne cikin ginshikan addinin musulunci wa amdatun min umadil ahkam haka nan kuma ginshiki da cikin ginshikan hukuncin hukunce cikin addinin musulunci da rukun da umda kusan cin fassara da yake ko rukunin shi shike ko umda kuma kamar ginshiki duk abu da ne ta kalla wani abu da yake ai akan sa ake dogara karfi yana karewa akan shi wa ummun min ummahatil ayat ita wannan ayoyin da kake kallo na gado uwaye ne cikin uwayen ayoyi da suke dauke da hukunce hukunce mana aka ce um allazi yaduru hawlahu shay'un ina jigon da komai ke kaiwa ya dawo a gare shi kamar maka da ake ce masa ummul qura ko to duk wani birni kamar aliki yake da birnin maka to duk wani hukunci kusan kamar an dan farahi cikin waɗannan ayoyi yace fa innal fara'id yace lalle ilimin raban gado azimatul qadri tana da girman sha'ani hatta innaha nisfu ilmi har wasu malaman suna mata kallon lalle ita kanta rabin ilimi ne in ka kware a fagen rabon gado to ana ganin an tsaga ilimin duniya to rabi yana a jihunka wa kad qala sallallahu alaihi wa sallam kurdu yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta'allamul qur'ana wa 'allimuhu an-nas ku koyi alqur'ani ku koyar da mutane alqur'ani wa ta'allamu al-fara'i wa 'allimuha an-nasa ku koyi raban gado ku karantar da mutane raban gado fa inni mru'un makabulun yace ni mutum ne da wata ran za a dauke shi wa inna hadha al-ilma sayukubabu yace haka shi ma na ilimin da sannu Allah madaukakin sarki zai dauke shi wa tazharu al-fitanu kuma sai fitina ta yadu a doron kasa fa hatta yakhtalifa sunani har ya zama to mutane biyu sun yi sabani fil faribati wajen rikicin gadon fala ya ji dadi man yasiru bainahuma amma su kariya wa ba za su samu wanda zai rabe tsakanin su ba wani imamul qurtubi ya kawo magana akan raban gado zakatun ayu ya koro hadisin da mala ya karanta da mu shi a baya mun faɗa kuma ta cewa min nahiyatu diraya hadisin bai inganta ba ثم قال القرطبي مالك سنن الإمام القرطبي قال سوى وإذا ثبت هذا إن هر wannan ya tabbata martaba ta raban gado fa'alam yace ka sani annal fara'i shi ilimin raban gado kana dullu ilmi sahaba yace shi ne mafi yawan ilimin sahabbai ma'ana sahabban manzon Allah abinda suka fi tuciya da shi ne ilimin raban gado in ka zo ka zauna suna majalisi to iya ka burge wasu shine ne ka fahimta na matsalolin rabon gado ya za a wurgo ma gado ka faka to shine abin da sahabbai suke duniya da shi wa azimu munazaratihim kuma shine mafi girman musayar magana da suke wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce wannan ya auna wannan wannan ya auna wannan to sun fi akan rabon gado in kana so ka ga burgewarsu nuna iyawarsu to suna yi ne akan rabon gado yace walakin al khalqa bayya'uhu yace sai dai kuma mutane sun walakantar da wannan ilimin Allah madaukakin sarki ya tsayar da mu to wannan Imam al-Qurtubi fa kenan sun wajen ne kara dan ruwa ba yake cewa mutane sun walakantar da ilimin da bangado sai kuma kan galo na zamanin namu in ka dangaro wannan zamanin wulakantar ta baci ta baci Allah madaukakin sarki ya gyara muna karatun a sannan mutane za su gane an sha matsala kuma ana shan matsaloli da yawa Allah madaukakin sarki ya gyara mana za mu ci karo mutane da yawa kwata kwata ba a ba su gado amma duk kotun duniya tun malamin duniya in kaje zai ba su gado shi yasa to mutane sun tozarta ilimin ba a yin sa saboda an tsoratar da mutane abu ne mai wahala abu ne mai kaza har ya zama sun ba kwanci ilimin za a gaya maka cewa maza da wane da wane da wane ake ba gado in bai fado ba a wannan wane bai da gado kenan mata da wanta da wanta da wance in bata fado ba cikin waɗannan bata da gado ko da dan wanda zai akwai mutanen da za ka yi su rabon gado waye su kalye su amma kuma ɗaya a tsakiya ba za ta ci ba yana da kyau gaskiya mutane su kula da kyau yasa tun a wancan zamanin ce walakin al khalqa bayyau mutane da yawa sun tozarta ilimin in muna za mu sha mamaki Allah madaukakin sarki ba mu yi bayyana da fahimta yake tafsirul qurtubi yace wannan magana za a same da cikin tafsirul qurtubi juz'i na biyar shafi na 56 sai ma da yake wa kullu ma katabahu ulama'u yace fa duk abin da malamai suka rubuta fil qadimi wal hadith tun duniyar da da a yanzu ma idan wani zai yi rubutu akan gado wa kullu ma allafuhu da duk wani wallafi ta'alimi da ra'ayi fi ilmin mawarisi a cikin ilimin mukarraban gado fa inna ma huwa bayanun wa tawdihun li hadhihi al-ayat al-karima yace bayani ne karin haske ne akan waɗannan ayoyin guda uku har yanzu malamin da jami'a ce waɗannan ayoyin guda uku ka ba su kulawa ta musamman in dai kana so ka fahimci nan zubar da bangado dauki tafsirin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ka karanta ayoyi fitar gamar dasa fi karatun mu tsaya da kula su da kyau in dai ka kula kusan yawancin matsalolin rabon gado a wannan ayoyin guda uku an gama maka da wane da wane da wane ne aka bari a gado kalli ayoyin suya suka faɗo a ciki ne Allah madaukakin sarki yace mai sharafin su duk an gama abu ne mai sauki yace to in wannan littafi ne in ya kai tafi dubu wannan ayoyin guda uku ake maka bayani akan shi kada tsorata ka in ya kai haji ɗari takwas kada tsorata ka wannan ayoyin guda uku suna ake bayani da haka kenan abu ne mai sauki da ya kamata kar mu tada hankalin mu wajen neman shi yace tawrihun wa bayanun ko bayanun wa tawrihun li hadhihi al-ayat al-karima alaki jama'at fa'awat malam yace ta gabe kuma ta hade ta ko ina wa qasamat fa'adala ta raba kuma ta yi adal wa ahkamat tashri'a yace kuma ta yi shar'anta hukunci hukuncin wanda yake cike da hikima wa fassalat tawdi'a ta yi bayanin kasan filla filla wa abanat bi kulli bi haqqin haqqahu ta bayyana wa kowane mai haƙƙi iyakacin haƙƙinsa shi yasa da ka je ma ajinku yana mutuwa ko mutum zai ce ka zo na kaza ne da ka kalli ayin guda ku kawai ka san kaza nake da akwai a'a ina da akwai a'a ban abanat bi kulli bi haqqin haqqahu mala yake duna muhabati ba tare da ganin kwarjinin wani ba au mudarati ko kuma lallani lokacin Allah madaukakin zargi ya saukar da ayoyi guda uku zai raban gado ba wanda ya mushi kwamfin ba kuma wanda ake so a lallaba a'a kawai shari'a ake so a wa duniya kowa ya jira ta a duniya da bashi da haka babu kwamfinin kowa ba lallabe shari'a duniya ce in za a ajiye constitution a jihar ku sai a kallato da wane da wane da wane kar a yi dokar da za ta taba ku da wane da wane a sasa a bangaren alfarma sai a ce banda kilas kaza da kilas kaza ira Allah babu wanda ba wanda ake lallabawa ta kan kowa bi take دون محاباة ولا مداراة yace fa subhana man sharra al ahkama fi kitabihi al mu'jiz malaka sarki ya tabbatar ma Allah wanda ya tsara hukunta hukuntansa cikin littafin sa mai gajiyarwa banda gajiyarwa aya uku kadai ta hade maka ilimin da ake cewa ne rabin ilimi a duniya sai Allah madaukakin sarki wannan aiki malaka yace alladhi la yati al batil min bayni yadihi wala min khalfi littafin da barna ba ta zuwa mai ta gaban shi ko ta bayan shi tanzilun min hakimin hamid saukarwa ce min hakim daga ubangiji ne hikima hamidun kuma abin yabawa wa jallat hikmatullah yadda kuma hikimar Allah madaukakin sarki ta bayyana wa tashri'u al-kamilul khalid da shari'a ce wacce take cikakkiya da kuma tabbatacciya an yudani ne basharu yace ta yi girma ta cika sai da wani mutum shari'ar wani mutum za ta yi kusa da shari'ar Allah madaukakin sarki ba za a samu ba wa sadaqa Allah yace ke tabbas Allah madaukakin sarki yayi gaskiya inda yake cewa aba'ukum abana'ukum la tadrun ayyuhum aqrabu lakum nafa yace tafa'ulatun haula ayatul miras wannan ne da dan gajeren bayanin da malam ya mana dangane da waɗannan ayoyi guda uku ta kasa mana gado ba ta manta da kowa ba babu al'amarin karami da aka manta ko wani al'amarin babba ba wanda yawa Allah farjini babu wanda Allah madaukakin sarki ya lallaba a'a adalci aka nufata da duniya gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan to yayi malai yace waɗannan sune ayoyin guda uku sai to a sake tambayar ma dangane da waɗannan ayoyin guda uku shin akwai wasu ayoyin da suka yi magana a kan rabon gado ta wata fuskar banda wannan guda uku ko akwai cikin alqur'ani ila ta hal hunaka ayatun غير هذه الآيات الثلاث في المواريث ko akwai wasu ayoyi banda waɗannan ayoyin guda uku dangane da ilimin mukan rabon gado za a samu eh ko wani ba lissafi ya ce a'a wani ko da lissafi ya ce eh ko sannan mala ba ya ga wani cewa duk rabon gado da za a duniya yana wani ayoyin guda uku ko in an samu wasu ayoyin da za a yi kenan shi ma ya wani magana ce الجواب ما ليس كجوابي أنه وردت آيات كريمة في شأن المواريث غير هذه الآيات الثلاث yace hakika ayoyi masu daraja sun zo dangane da al'amarin rabon gado banda waɗannan ayoyin guda uku akwai wasu ayoyi banda waɗannan ayoyin guda uku walakin na ha mujmalatun sai dai ayoyin a dunkule ba ka iya fita hukunci a cikin ayoyin ne a dunkule kamar kai ne ka je wajen biki ana walima kowa an dauki nakiya an bani kai kuma aka samu bulandan duti aka sa nakiya ina kara kai walima na wannan nakiya ta kai ba za ta ci ba kowa ya dauka lima zai a baki amma kai aka baka duti a bulbulo ta kirkara daga wurgarwa za ki to na ba komai a cikin shi sai dai daga bayan an zuba mai aka jura ta masa wannan dutsen ka fasa akwai nakiya kuma lokacin zuwa malaika jibril ya wuce ko yace to akwai irin wani ayoyi da adun kula suke tushiru ila huquqil warasa tana nuni zuwa ga haƙoƙin magada biduni tafsilin amma ba tare da bayani illa illa ba kawai dai ishara take maka wa tuwaddihu tana ƙarin haske anan al aqraba'i haqqan fil irsi tana ga mana cewa ba makusanta suna da haƙƙi a gado duna tahdidin aw bayanin limikidari kulli warisi ba tare da ta iyakance ba ko ta yi bayanin gwargwadon abin da kowane mai gado zai samu wal ayatu lati ashara ila dirti hiya ayoyin da suka yi nuni zuwa ga matsalolin da bangado su ne awwalan qawluhu ta'ala aya ta farko faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul anfal aya ta 75 a karshen a karshen sura kenan wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah inna Allah bi kulli shay'in alim inda Allah madaukakin sarki ya ga mana dole dai a samu ɗan uwantaka taimakon juna tsakanin nau'ikan musulmi muhajirai da ansarai ya ga mana cewa kafirai masoya junan su ne suna kaunan junan mu in ba mu ba za mu samu fitina a karshen duniya za mu samu fitina a junan mu amma da yake karshen aya da yake cewa amma idan matsalar mutuwa ta zo ulul arhami ma'abota zumunta ba'duhum auladi ba'dihim sashen shi ya fi cancanta da sashi fi kitabillahi cikin littafin Allah madaukakin sarki inna ma bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki ga dukan komai masani ne ita wannan kafin farkon farko farkon musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina sai aka ce aqa bainal muhajirin wal ansari ko ya kulla kawance tsakanin mutanen Madina da kuma waɗanda suka iyo hijira zuwa garin Madina wane wane ne dan uwanka wane wane ne dan uwanka wane wane dan uwanka wane da kai da wane kuna haɗe haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su wannan kawancen da ya hada su da yawan suke suka tsaga dukiyarsu ga gidana ɗauki rabi ka ɗauki rabi ga jari na ɗauki rabi ka ɗauki rabi ga shago na mu fasa himar kofa biyu kai kalli ta yamma in kalli ta gabas haka suka yi to idan dan maka ya mutu tunda an haɗa himma ka a wajen dan madina to gaba ɗaya dan madina ya haɗa wani dukiya dama ta mu sai ka dawo guri to ima dan madina in ya mutu da ƴan uwansa farin jini da iyayensa da yayinsa da ƙanninsa da komai amma tunda manzon Allah ya haɗa ƙawance sai wanda dan makaɗin gaba ɗaya ya dawo karan dukiyar tasa gaba ɗaya ya zauna a kansa ita ce tasu a kayansa ba za su gada ba sai zaman to da haka ake gado a farko farkon addinin musulunci da haka da musulunci ya zauna aka yi yaki aka samu ganima aka yi rabon ganima ko a dan samu jari a hannun shi abin da za a dan albiyatin ko bati ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauka masa ayoyin gado sai ta ce waɗancan ƴan uwantakar da kuke gado da ita a daina sai ce ulul arhami ba'dhum awladi ba'd ma'abota zumunta sajin su ya fi cancanta da sashi sai ta ce kitabin lahi cikin littafin Allah madaukakin sarki ko kuma yusu kuma Allah ƴan uwa ne wala kauli su ƴan uwa ne yasta sunan ka kullu dawu yusukum bil kalala kuma ƴan uwa ne kai kake na an daina maganar ƴan uwantaka tsakanin muhajirai da ansarai haka kai ma yanzu duk yanzu da amantakar ka ta kai da kai da kowane ne in an tashi raban gado kana mutu an dai bai wasiya ba wannan amantakar ta kare yanzu yan uwanka ne za su zo su gaje shi ko da ku lokacin da yake raye ba ka ga mutum shi da yan uwanka su da za su gaje shi ko da dan hani ba'du ko aula bi ba'du to yanzu cikin wani ayar kaga kenan mun fahimci cewa mun tashi raban gado za mu nemo yan uwa amma da wa da wa za mu nemo cikin yan uwar ba ka gaya mana ba kuma sai ta yi amfani da usulubin da ba a amfani da shi a cikin rabon gado in ka zo rabon gado in ka ce ulul arhami to ba sa cin gado haɗe amma sai Allah madaukakin sarki ya amfani da usulubin in aka zo rabon gado aka ce wani ai ulul rahim ne ko min zawin arham to a rabon gado ko ba yadda ake jige baya cin gado zawin arham ne kamar kakanka ta wajen bangaren uwa kamar jikanka na wajen yarka yar cikinka ce ta haifi shi ma ana cikin zawul arham ba zai shiga ba kamar ɗanyarka ɗan ƙanwarka duk ba za su shiga danka ba waɗanda aka bar rabon gado duk zawul arham ne to amma saboda nuna maka gadon a haɗe yake hatta waɗannan ɗin to duk ƴan uwan taka da muhajirai da ansarai yasa aka ɗauko ulul arhami din wanda ma ba sa cin gado kenan sai aka ce ulul arhami ba'dhum auladi ba'd fi kitabillahi wannan ita ce aya ta farko sai ce saniyan aya ta biyu wa qawluhu ta'ala inda fadin Allah madaukakin sarki wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah lalle ma abota zumunta sashen su ya fi cancanta da sashi fi kitabillah cikin littafin Allah kamar da aya da ta gabata min almu'minina wal muhajirina fiye da masu imani da muhajirai illa an tafa'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai idan kun yi wani abu na kyautatawa ga zuwa ga masoyan wala abokinka ne ka zo mutuwa sai ka bai kyauta ka zo mutuwa sai ka mai wasiya ka zo mutuwa sai ka bani jari wannan duk babu laifi idan kun yi wannan amma in dai ka mutu baka ce komai ba to dukiya ta magada ce ba ruwan masu imani ba ruwan muhajirai kenan ga kalla cewa ulul arhami ba'dhum awladi ba'd fi kitabillahi min almu'minina wal muhajirina shi yasa sun malaman suke kallon kenan sai an rasa kowa naka wanda yake da dangantaka da kai sannan za a kai dukiya bai sulmani tunda an ce ulul arami ba'dhum auladi ba'd ko fi kitabillahi min almu'minina in an kai bai sulmani zuwa za su mora masu imani ne ko in an kai bai sulmani zuwa za su mora muhajirin a wancan lokacin amma ya aka ce ma'abota zumunta sun fi su cancanta yasa sun malamai suka ce ai an rasa ulul arami sannan ake cewa dukiya zuwa bai sulmani yace kana zalika fil kitabi masura wannan littafin a wannan hukunci cikin littafin Allah madaukakin sarki rubutaccen al'amari ne shine da cikin yusi da kuma da kullu salisan aya ta uku da take da ruwa da raban gado shine da Allah madaukakin sarki yace lil rijali nasibun mimma taraka al walidani wal aqrabun yace ga mazaje akwai kaso cikin abin da iyaye maza suka bari ko iyaye suka bari wal aqrabuna da yan uwansu na jini ayar ta ga mana idan mahaifanka sun mutu kana da gado in yan uwanka sun mutu kana da gado amma idan ka gaji mahaifanka za ka gaji yan uwanka ba sai gani ba ka ce dai kana da kaso eh da ce walin nisa'i nasibun haka nan ga mata akwai kaso min mata rakal walidani wal aqrabun cikin abin da iyayensu su suka bari wal aqrabuna ko kuma yan uwansu makusanta mimma qalla minhu cikin abin da ya kankanci cikin shi aukasu ko kuma ya yawa ka iya samun kaɗan ka iya samun da yawa nasiban mafruba kaso ne Allah madaukakin sarki ya iyakance shi ita ma aya kaga hannunka mai sanda ta baka amma ina ne za ka samu kaɗan din ko da yawa ba ta faɗa ba sai ka koma yusi kaga kaɗan din sai ka koma yusi kaga mai yawa din ka koma walahum kaga mai yawa kaga mai kaɗan din yadda sunaka kaga da yawan ko kaga kaɗan din wallahu ta'ala a'lam sai ce mafil ayatul ula a cikin ayat ta farko wa thaniya da ta biyu isharatu ila anna ahlal qaraba akwai nuni cewa zuwa ga mafiya ma'abota zumunta a haƙu bi mirasi qaribihim al-mayyit sune mafiya cancanta da gadan dan uwansu wanda yake matacce min ghairihim sama da wasu shine abin da aya ta farko da take take gaya maka in an samu mutum ya mutu to ƴan uwansa na jini sun fi cancanta da dukiyarsa sama da kowa mimman laysa lahu silatu qarabatin bil mayyit sama da wanda ba shi da dangantaka ta jini da shi wannan mamacin fa hum ahqqu bil irthi min al mu'minina wal muhajirin su wannan ƴan uwan na jini sune suka fi cancanta da wannan gadan sama da sauran masu imani da muhajirai wa qad kana al muslimuna fi sadr al islam malam yake hakika musulmai sun kace a farkon sun kasance a farkon musulunci yarisuna bi sababin hijira suna cin gado a dalilin hijira wal mu'aqat da kuma dalilin kawance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla shi ne ta alladhi aqati ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar wanda manzon Allah ya kulla tsakanin muhajirai da ansarai فكان المهاجرين يرث أخاه الأنصار يتسيء جاب ثم مكة yana cin gadon dan uwansa dan Madina duna karibi ba tare da dan uwansa na jini ba wal ansari haka shi ma mutumin Madina ya rufu akahu al muhajiriya sai ya gaji dan uwansa mutumin Madina duna karibi ba tare da dan uwansa na jini ba bi sababil mu'aqati fi dini saboda yan uwantaka kawai ta addini wastamarra al-amru ala dhalik al'amari ya gudana ya yi gaba da gudana akan haka ila an tabaka aliya an tabkana dini har zuwa lokacin da addini ya kafu warasat qawaiduhu haka nan ka'idojin sa ko diga diga addinin musulunci suka kafu bi fatsi makka daidai lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara manzo Allah ya buɗe maka fa nasakha Allah ta'ala al-hirsa bil hijrati da Allah madaukakin sarki ya soke gado a dalilin hijira wal mu'aqat da dalilin ɗan wantaka وجعلها للقرابة والنسب sai Allah madaukakin sarki ya sani gado ana cin sani a dalilin yan uwantaka da kuma nasaba da haka in baka da nasaba da mutum baka da gadon shi in baka da yan uwantaka da mutum baka da gadon shi ko akwai wani ko na kare yan uwantaka da nasaba ai ko ko babu babu ko yan uwantaka da nasaba ko dai ɗaya ne a hausa akwai ko dai ne ɗaya ne na'am alqarabatu kusanci ko annasabu nasaba ko da ɗaya ne a larabci ne da bambanci ko amma a wasan garin ɗaya ne gaskiya wani muna da kusanci da shi wani muna da nasaba da shi na na gaskiya shekarar da kamus na hausa da kyau gida da yake kallo nake ga kamar su dan bambanci ko dan aka ce na saba yi da mutumin da kake bara bare da daga wani amma bara buce ke sai yawa yawa eh na'am na saba ta auratayya ko na saba ji mala abin da yake ta auratayya ko ita kuma karaba ita ta da wata kada jini ko amma ka ce menene na sabarwa ne me ake nufi na na na saba ya wata kada jini yan wata ba shi ne zama da bambanci na tsakanin yan uwantaka da nasaba eh na na eh na amma misali in kana karanta littafin sira eh kaji an ce nasabu shari nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn wane ne ibn haka wata kakanni har wajen na akin ko saboda ka to a mu hakuri ne da naka da bambanci tsakanin nasaba da yan uwantaka shine nasaba abinda ka fado ta hanyar su iyayenka da kakanninka da abin da ya fito ta fatsanka ƴaƴanka da jikokinka wanda yake kai tsaye ko samanka ko kasanka wanda yake na sabarka ƴan uwantaka kuma shine abin da ya gefanka ƴan uwantaka ƴan uwanka da suka kewaye ka wannan baffanka ne wannan dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya wannan uwa ɗaya wannan uba ɗaya wannan dan dan uwanka ne wannan sune ƴan uwanka amma na sabanka shine abin da ka fito ta fatsanka ko abin da ya fito ta fatsanka wallahu ta'ala alam والآية الثالثة آية أكو رفع بها الباري تبارك وتعالى آية أكو يتيجة إذا الله مدعوك تنسركي ياي الظلم عن عن الضعيفين zalincin da ake wa masu launi guda biyu a jahiliya ko wasu nau'in mutane guda biyu zalincin su ake yin matsalar gado to a ta wannan aya ta uku a ita ne Allah madaukakin sarki ya dauke musu wannan raunin للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون فوق وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر سواء الضعيفين سيأتي الطفل والمرأة تنزنجي لكم أعمد وانا ذكري الدنيا سنة كم وهلا أهنوكم yasa za ka ji yanzu da tura suka taso suka ɗauka kamar su ne suka kawo ci gaba child rights act ko human rights sai ka ji duk suna surutu shi kuma can shekara ɗari ɗari ɗari musulunci ya san za a zo wannan gurin tun da ɗaya ya magana ya wuce shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu tun da ɗaya musulunci ya yi magana ya wuce amma da yadda an samu wata ta zo ta yi ɗan gwargwaro ta ɗan sa tubaru tana kallo gefe ta waje gefe ta ciki tana turanci ta ce mai kare haƙƙin mata tun da ɗaya Allah ya kare haƙƙin su ya wuce shi ne ce abdul wal mar'a wa amalaha bir rahmat wal adl Allah madaukakin sarki ya mu'amalance da tausasawa da adalci ورد إليهما حقوقهما في الإرث يا داود لك حقوقه وجنجاله حيث أوجب توريث النكاء نساء والرجال عند الله مدوك كنسرك يوجبت أبعد قالوا لديا ماتا قديا ماما ولم يفرق بين صغير وكبير بيلبي متكانين بابا تنكرين hikimar Allah yau idan mahaifinka ya kwanta ya mutu ɗayan sa na fari shekara 60 dan sauƙaƙar ne wata shida a ga wata halin ka hisa nawa kenan sau ɗari da irin ko amma ka zo za a raba musu gado daidai da daidai za a raba wane mota wane mota wane gida wane gida wane riga wane riga dubu ɗari dubu ɗari haka Allah madaukakin sarki aje su amma in ba a mutunci bai da ka samu nan mutum ya ninka takwas ɗari da ashirin amma kuma ce an daidaita ku da kai da shi shi ne ce wala yufarrik baina sagirin wa kabirin wala baina zakarin wa unsa bai bambance ba tsakanin ɗa namiji da ƴa mace kowa ta yi a bashi bal ja'ala li kullin nasiban fil miras yace kowa ya sanya masa kafo a cikin gado sawa'an qallat irsu am kasura ɗaya ne yace ko dai gadon yayi kasa ko gadon yayi sama amma dai in kana da dangantaka da magaji za ka samu wa sawa'un radiya al muwarrith am lam yarda yace kuma dadde ne wanda za a gada din ya yadda ko bai yadda ba sai ka gada din wani idan wani yaro za ka ga mu sai saurin kai yaro ya ce sunna uban ya ce bid'a yaron ya ce sunna uban ya ce bid'a a ja a ja a ja ya sa da Allah madaukakin sarki ce wa sahibu huma ta duniya ma'rufa shi ne shi mutuncin sa ba bai wulakanta ni ba amma dai addini zai wanda Allah madaukakin sarki ne ya ai uba in ya jawo ce wannan ko na mutu kar a bani gado mun ji mutum ne in ka mutu haka bada ban gado magada suka ce wannan baban mu ya ce kar a bani ya ce an ji amma dai za a bani Allah ya ce a bani da baban ku da Allah wa za a saurara Allah madaukakin sarki ne ma da yake cewa wanda za a gada din ya yadda ko bai yadda ba in dai Allah ya ce a baka za a baka yace farada ila nisa'i wal atfal itibarahuma yace da waɗannan ayoyi ne Allah madaukakin sarki ya dawo da matsayin mata da ƙananan yara wa qada ala zulmi yayi kare wannan zalunci wal hayyi da kuma zalunci da bi sha'ani ma wanda ake dangane da al'amarin mata ana zalunci shi yasa da aka fara saukar da aya yufikum Allah fi auladikum li zakari mithlu hadhihi al-unsayyin hatta a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi kuna gumi da ikon Allah saka ce yanzu mata da gado kananan yara da gado wannan fasa yaki fasa hawa doki fasa kaza amma a ba su gado saka ce abin da ya fi sauke mu daina tattauna wannan matsala wata kilban Allah ya manta saboda abin ya riga ya shiga cikin zuciyarsu ba a ba dan jikin yaro ba a ba ya mace ko mun shekara 80 a duniya ko 70 ko 60 ba a ba ta kawai da katan yaro a gida kawai ne zai dauki kai magana ya bige ka kawai in kana da karfi ka dauka in kuma tunan ku rauni to kai ma tsakura abin da za ku tsakura haka ake rabon gada yadda ta kuje da tattauna ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta amma ba za a manta ba shari'a ce khalida har Allah madaukakin sarki ta ci alkiyama gadan yana nan a rubuce sai ce fa hadhihi al-ayatul karima yace waɗannan ayoyin guda uku mujmalatu a dungula suke za a tafsiruhu ma fil ayati sadiqa yace bayanin su da Allah ya zo a cikin waɗannan ayoyi uku ne da suka gabata uku da uku kenan ko uku a dungule uku fil latin to na fil latin nan sune suke bayanin rabon gado allati haddada Allah ta'ala fiha nasiba kulli warisi wanda Allah madaukakin sarki ya bayanin gwargwadon kowane mai gado wa iya imadu ilmin miras kuma sune madogarar ilimin kowane rabon gado a duniya Allah madaukakin sarki ya samu dace gaba ki tanda bai ce limaza kana nasibul zakari dishfal unsa me yasa rabon da namiji yake linka rabon da mace an zo mun san me saboda Somali da ba Somaliya wani karatu da malam Ja'far ya gabata mana lokacin mana kudan yake ta abin da ya dawo rikicin Somali ta tarwata yanzu duk ɗan Somali duk ƙasar tana ga akwai ɗan Somali wannan matsala ce ta rabon gado sai barri lokacin da yana shugaban kasa ya ce a'a sai an daidaita tsakanin ɗa namiji da ya mace yadda aka ba namiji haka za ba ya mace wannan kaɗin da ƙasar ta yi ba su yadda ba shi ne tarwata ƙasa har yau sama da shekara a hirin kono har yanzu ƙasar ta ke zama a guri da saboda an tsoka da wani abu cikin hukuncin da Allah madaukakin sarki yayi da ya tsoka na wata kisura suka ingiza ya taho Najeriya gudun hijira ya mutu bai mutu ba wallahu alam amma dai ya tarwata kasar kawai saboda yana so ya ci gyaran addinin musulunci abinda ba zai ci gyara ba ke to shi ne malamin ku ya ga mana a hankalce me yasa addinin musulunci yace a ba da namiji naira 200 daidai lokacin a ba mace naira 100 akwai hikima da hankali zai karba karatun yana da tsoda haka ina ga sai mu bada ce da mantobi da karatun da za mu yi a sati mai zuwa insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai nan Allah madaukakin sarki ya sada mu da alkhairi wanda ya kasance akwai kuskure Allah madaukakin sarki muna mana daidai dan aiki da abin da ya dace ba mu sani ba ko akwai mai tambaya ko mai tsokaci ko karin bayani na الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الله